الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا قوم قوتا جماد الأولى تجرى منظم الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبو ليلة لديه حدود أربعين دبيو وندي ليلة عشرين دبيو قوتا sha biyu miladiya dubu biyu da ashirin Allah ta baraka wa ta'ala muke roko ne mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa ne ba manta ba a yanzu muna cikin wannan littafi ma za ba da maut wanda mun fara nisa cikin littafin yau za a yi magana al'azabul jismiyyi lil wasfati fil qabri wa na a darasi na bakwai ko takwas kai to an yi zaba ne to al'azabul jismiyyi lil usati fil qabri wato akan yi azaba ga jiki hadda jiki ga masu sabo a cikin kabarin wato shi wannan jikin da mutum ya yi ta ginawa a wannan gidan na duniya bai bi Allah ba tabaraka wa ta'ala awwalu ma yadkhulu fil qabri farkon mutum ya shiga kabari to jikin za a fara gasawa shi jikin da aka yi matattali ba a so ta wuya wajen bin Allah ta fara ko ta ala hasali ma bauta Allah ba wahala ba ne gata ne har Allah ya zafo mutum yana daga cikin waɗanda za su riƙa bauta to ai wannan babbar kyauta ce Allah ya yi mutum to amma jikin nan tunda ba a so ya wahala ba ko ba a so ya wannan da'a ba aka yi ta tattalinsa aka yi ta tanadi aka yi masa komi to yanzu ana shiga kabari shi za a fara yi mazi azaba Allah ka kare ni an samura ta bin jundan bin jundan ko radiyallahu anhu an samu daga samura dan jundan radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mimma yuksiru an yaqula li ashabihi wato annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance mafi yawan abin da annabi ke faɗi masa habbansa shine halawa a ahadun minkum min ru'ya shin dayan ku yayi mafarki a gaya masa fassara annabi yakan tambayi sahabbansa idan dayan ku yayi mafarki sai ya kawo annabi zai tambaya cewa akwai dayan ku da yayi mafarki idan ya kawo mafarkin nan ko annabi zai fassara masa sai dai ko ta ka'ida shi ne duk mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi yace kai mafarki ko akwai wanda ya mafarki sai mutum bai mafarkin ba sai yayi na ƙarya yace yayi to idan annabi ya fassara masa duk abin da fassarar nan ta hau kuma sai ta kama saboda ba a kure annabawa ba mutum bai yin wani abu ya ce to bari yayi dan ya kure sai ya gani kun ga kisa annabi yusuf alaihi salatu wassalam da muka karanta kun gani an yi magana biyu wasu suka ce yan kurkukun nan da gaske mafarki suka yi wasu kuma suka ce in su aka ce bari su gwada dan malamin nan da ke musu tambaya yake gaya masu fassara bari su gwada shi bari su kirkiro mafarki su ce sun yi shi kuma su ga ko zai iya fassarawa shi yasa da ya fassara masa ya ce sadaftu ma au kadaftu ma kun yi gaskiya ko kun yi ƙarya dai fasudi al'amu al'amarin da kuke fatawa da tsadari da tafsira ne abin da kuke fata wannan arewa a hukunta ko da gaske kuke ko ƙarya kuke ba kuma mafarkin ba dai yanzu an fassara to magana ta tabbata kuma ka ta tabbata to shi yasa za ku ga an ce wanda ya kowa ƙarya wanda zai kwanta bai mafarki bai zo ya kirkiro ya ce ya yi mafarkin kaza ya yi mafarkin kaza har ma yanzu mutane masu mafarkin ake yi sai na zuwa shi kuɗi wurin wani ya zo ya ce ya yi mafarkin ya zama kaza ko zai samu kaza saboda aka yi ba da kuɗi to mutum ya karya a wancan lokacin ya ce ya mafarki ya zo gaya wa annabi kuma annabi ya fassara masa mafarkin nan ko ya yi mai daɗi ko bai mai daɗi ba haka fassara za ta zama ya fito ko wannan shi ne haka wannan shi ne nan aka yi magana saboda haka fa ya kusa alaihi ma sha Allahu an ya kusa shikenan sai ya gaya ma mutum abinda Allah ya so ya gaya masa wa innahu qala lana zata gadatin wata rana da asusu ba sai annabi ya ce mana to kaga yau ba shine ba wani ne zai yi shi yayi mafarkin yau to da ka wata rana da asuba kawai sai ya ce musu innahu atani layla atiyani ko atiyani masu zuwa guda biyu sun zo man cikin daren nan wa innahu masta'atani suka tada ni suka tafi da ni wa innahuma qala li suka ce mai in taliq to mu tafi aka zo ko wa inni talaqtu ma'ahuma ni kuma na kama hanya muka tafi tare suka tafi da ni su masu ruwan nan wa inna ataina ala rajulin muttaja muna nan muka zo da wani mutum muna cikin tafiya a lokacin da aka tafi da ni nan sai na zo na tarar da muka zo muka tarar da wani mutum a kwance wa idza afa qa'imun alayhi bi sakhara muka ga wani kuma tsaye a bisan shi da kakan dutse falalan dutse وهو يهوي بالصخرة لرأسه sai muka ga sai ya dauko dutsen nan katon nan ya lugo kan wannan da ke kwance fariya sallahu amma malan sai kwankwata kan nan idan ya zo sai mu ga ya dauki dutsen nan ya ranta ma wannan na kwance a kai ya fasa mai kai ay yakhdashu wa yashqahu ya tsoro tsakan har sai kan ya bare shi shine yakhdashu kun ga sai fasanan malami ina fata an gaishe ay ra'sahu fa ya sallabi ay ra'sahu kenan sai ya kwankwatse mai kai da wannan dutse Allah ka rasa ka rasa kare shi kuma fayata da had ko fayata da kai fayata da had hadu ko fayata fayata had hadu sai ya koma ya mirgina kan nan ya mirgina kan nan ya mirgina shi eh sai kai ya mirgina ya mirgina ya mirgina bayan an kwankwatin shi fayat fayat fayat hada haduhu alhajaru ay laha kuna sai dutsen nan ya mirgina ya mirgina dutsen ya mirgina ya mirgina ya mirgina sai a koma a dauko a dauko dutsen fayat ma wal hajara fa ya kudahu idan ya kwankwasa kan dutsen ya mirgina ya gangara ya gangara ya gangara shi kuma sai ya bi dutsen ya kara daukowa shi mai kwankwasa yawan kenan dama kuma ya dabi'a ne idan ka ɗauki dutse wani na kwanta ka ɗauke ka rantsu ma mai haka ya fasa kan ai dutsen zai ne gina ne wani ya yi gurguru ya gungura da gudu shi ko mai ɗaukar sai ya ƙara bin dutsen ya koma bayan ya je ya tsaya inda ya tsaya koma yi shi ɗauko ya dawo labara kenan ya fito ko kaga wannan kada ya yi kamar tsoro a kwankwasa kai kuma ina nan duniya ne ma da shi kenan sannan an yi ɗaya ba shi kenan ba to wancan za a kwankwace dutsen ya mirgina ya mirgina ya mirgina shi kuma ya dutsen fala yarju ilai hatta yasihha ra'suhu kama kana shi mai dauko dutsen ya tafi daukowa kafin ya dawo in ya ƙara sungumo dutsen shi nugo kan nan kafin ya dawo kan nan ya koma daidai yadda yake da sai ya ƙara dagawa ya rasa masa dutse to da kai dauka wannan dinsa ya fito ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى sannan ya dawo wajen kan nan ya kare masa kamar yadda ya farko dukan da ya masa na farkon nan sai ya kara mai mai ta yanzu abu ya kara tsanani kenan saboda haka kaga abu zai ta mai tuwa wannan shine na daya qala qultu lahum subhanallah ma hadha sai mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi abokan tafiya da suka tafi da shi ya ce ka sarki ya tabbata ga Allah waɗannan zuwa ne ne qala li in taliq in taliq suka ce kai dai mutafi mutafi suka ci gaba da tafiya wan talaqna muka ci gaba da tafiya ko fa ataina ala rajulin mustalqil liqafahu muka zo muka tarar da wani mutum yana kwance rigingine wajen keya kenan wanda ya kwanta rigingine ya kwanta keya shi na ƙasa wa idza afa qa'imun alayhi bikalubin min hadidi naga ga wani kuma rike shi kuma yana tsaye amma yana rike da kugiyoyi shine galubin kugiya Allah sani ka san kugiya ko yawa kugiya ta kama mai yawa sallan to ba ta buƙata lafiya ita debo to kugiyan nan ita ce kalu ga ta can kasa shi ma ai hadidatun muwajjatur ra'si wato shine karfe mai lambataccen kai ugiya an mun san ugiya ma ba sai mu wahala ba saboda haka sai wannan na rigingine shi kuma wannan ga ugiya gare abun nan ɗinsa a hannu min hadidin wa idha huwa ya'ti ahada shaqqai wajhihi fa yusharshar shadaqahu ila qafahu sai ya zo ya sa kugiyan nan a gefen mukamucinsa sai ya yaga shi har sai ya kawo keya idan ya zo gefen bakinsa nan wurin mukamuci dan dan murna dan murna bai san mukamuci ba ka san eh ka gani ne ne mukamuci ina ne yawa dan murna to eh sanya wannan kuje tashi ya ja daga nan sai ya kai keya ya keta bakin ya koma ta nan wurin ma ya ƙara ja ai la qafahu wa man kharihi ila qafahu yazo ta hanci hanci min wannan abun nan abun nan din hanci dan wannan karan abun hanci ne ja ya ja nan ma sai akai kiya ya keta shi shi ma wa ainihi ila qafahu in yazo idanu ma ya sashi ya taka shi a ramin idanu ya ja sai akai kiya ka malala ka tare mu da wasifa huna ka ka turan da wannan abun ko da da rera da za a ci a yago daga nan kawai akai makiya ka ji ni za ka ji ka a gama akwai babban magidanci mai kuka allura allura malam sani wannan allura da ake asibiti akwai magidanci mai kuka in an zo yi mai to kada ma yi magana mata kenan akwai magidanci kato mai kuka allura ya dinka yi da ya ga ya ga allura ya ware yi har da bugu yi za su yi da allura to ka duba tsira da allura wadda masu tsira allurar nan har sai zuwa da magani su goggoge su goggoge su goggoge su na aita inda za ta kadan wuri biyu kake da zai da sanda ta taba jikinka da sanda za a baka magani ko daga nan a cire a mulmule a mulmule a baka wani abu ka rike duk dan kakkaje wannan dan tsinken da za ta kama mutum ko ni da ce da ana ta rama da wani kai sai akwai allurar barko kawo magani kaje kawai amma wannan ta kawa ta da wannan abin da ya sa na kawo ta ce nan dan mun tuno wallahi idan muna tsayawa musamman wanda ya zauna kawai in yana tuno da maganar lahira in ya ji irin wannan hadisi ina gaya maku gaskiyar magana ta ya kasa bacci dalili da ni na san sartse ba yana hana mutum bacci sartse in kai wani kyakkyawan zance mai ko mummuna wala zali mummunan sartse in ya zartan mutum ya shiga wallahi mutum yana bacci za ka ga ya tashi yana neman yadda za a yi a nemo allura kwalkwale wannan dan abu ana cire shi ma Allah sai ka ji ka ji lafiya lau sarki to wanda ba bai baka yake karba ba kana ce daɗi zai baka ne kawai wanda shi ba ma ci yake mai ji ma ba kori ka ji ya san ana ka kuni sai ka bota harshe ka ji kawai ka ji kai akwai dai wata damuwa ta makale ma wanda shi dadi ka jima ba kuma wani da yake ba rauni ya jima ba ba makale ma ya cikin hakuri ko bai zauna da kyau bai dame ka to wannan shi mutum zai auna yau ya rika gano irin waɗannan abubuwan ana maganar karatun nan sai ka gane shi tangarau sarfi idan ka taka kaya mai kyau kawai kaya gawo ta shigan ma kafa ko irin kaya farar kayan nan wanda suke ce masa farar kaya wannan farar ɗayan in ta shiga diddigen mutum malam to to to ana magana to malam zani za ka kai da ke malam zani ya gaji da irin kayan nan da rakumi ke ci malam kan duk ka sa rabi rabin ta ya shiga maka ba ka ga yadda za ka ji nan ko ko gawo irin wannan mai mai mai mai bakin nan ni na mai sunan shi mai ƴaƴan nan da yawa wanda zaka taka ba kai kai ta tsaye ce zaka tafi ka hubbar ya take ka da yawa eh sai dogo ta idau to kai wannan idau din ya take ka ha wala to ka auna wannan yanzu bangare ɗaya ne bai taba to yau a ce maka mutum mala'ika ne zo da kujiya kujiyar nan baka san iya girman ta ba kato kujiya ce mala'ika zai rike in ya sa ya yaga sai ya kawo kiya ya sa a nan ya yaga ya sa a wajen hanci ya yage sai ya kai kiya ya sa wajen ido ya yage sai ya kai kiya wannan rauni kada aka ba mutum da shirin nan ya shiga uku balle karfe kai ka san dai in dai karfe ne karfe tafi gare shi sai a jima mutum da shi zafin shi kadai ya isa mutum haka za a yi shi ne mai kalolin qala rubbama qala abu rajaha yake cewa shi yake cewa abu rajaha yana cewa shi da ya kawo wannan da aka yi magana in an yaga wannan fa yashqu sai a yaga masa wannan wurin summa ya tahawwalu ila al-janib al-akhar bayan ya gama da nan gefe ya koma da gefen ya yayyage shi فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الاول يديه من فرقه irin wanda ya mana farko wanda ya ne mana farko shi Abu Raja ba shine huwa rawul hadisi wanda ya rawaito an sumra bin dambi samra din haka zai ce ya koma ta nan ya gama in ya gama da nan ya koma ta can gefe فما يفرق من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان kafin ya gama nan ka Allah ka tsare idan ya gama ya ga nan wurin ya juya ɗayan gefen kafin ya gama ɗayan gefen na farkon ya dawo yadda yake ya ƙara dawa ya yaga shi haka za a yi ta yagawa ila ma sha Allah wa idza fihi lawa wa ta bin kai nan ba ai thumma yahudu alaihi fa yaf'alu mithla ma fa'ala al-marrata al-ula sannan ya dawo ta gefen ɗayan yayi kamar yadda yayi na farko mutane nawa muka samu yanzu mutum biyu so muke mu rike rike su dan saboda in mun koma san da za a bayyana su ba ba sai mun ja wahala ba ga na farko wanda ake fasa ma kai kwankwatse ga na biyu wanda ake fara masa mukamuki da dukka da idanu da abun nan sai na uku qala qultu subhanallah ma hada wannan fa wane ne qala qala li in taliq in taliq kun talaqna ya ce kai dai mu tafi muka ci gaba da tafiya fataina ala mislat tanuri wa asabu annahu kana yaqulu fa idha fihi laghatun wa aswatun yace muna tafiya sai muka kawo wani wuri an yi mai wani irin halitta yanda ka san tanda ita ce tanur malazani tanda an je ga wani gini an yi yanda ka san tanda ana kwatanta da tanda ne saboda ana gasa wuta ta ƙasa kuma ana ɗaukar mutane ana zubawa ta sama kamar yadda ka san mai waina ana zuba waina ga wuta ta ƙasa ana bala'in wuta muka ji ana ta surutu da ihu da hayaniya kowa kuka kowa ihu cikin wannan wuri da ake gasawa wannan wurin alaman ƙasa yake akwai zuci domin tun da yace fasala'na fi sai muka leka ko ya nuna an an gashi an yi kwatankwacin tanda amma cikin ihu bala'in kuka ana kai muka leka inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa idza fihi rijalun wa nisa'un uratun sai gashi a ciki ga maza ga mata kowa tsirara haihuwar mamansa haihuwar uwarsa kowa zindir maza da mata a cakuɗe ana ta ihu kowa na ta ihu na ta bala'i وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم كما يندك سن wutar tanda in ana gasawa ta zo su suna sama wuta sai ta taho musu daga ƙasa harshen wuta sai yo fa daga ƙasa su ko suna sama yazo ta ƙasan al'aura su ya biyo fa idza atahum zalika al-lahab daw daw idan wannan wuta ta zo suka ga za ta zo ta lashe su sai su fashe da ihu shine daw daw daudau ai sahu sai su kuwa kowa ya fashe da irin kukan da yake iya karfin sa sai kuka shine yasa aka ce daudau kowa zai yi ihu iya karfin ihu mutum zai yi in wannan wuta ta zo kowa ya fashe da ihu kultu manzon Allah da ya ga wannan bala'i ga su tsirara hai kudubu mutum ya ce a tsada shi cikin maza da mata malam kowa tsirara hai ko kuwa kwanaki wannan da ba su misali wallahi ma Allah ne yasa na bada misalin da ni ma ba tsara tunanin nan amma da yau tunanin nan matan nan da suka fashe da kuka na ga masu kaca mamaki sai masu nayi kawai na ba su misali na ce yanzu a kaddara yadda kuke zaunen nan cikin ku mata kuna zaune kun taru da yawa lokacin ba dokar nan ana alhamis na ce masu yanzu ku kaddara yadda kuke taron nan kawai yanzu guda ɗayan ku sai a tada ta tsaye gaban ku a cire mata kaya gaba ɗaya gaban ku sannan a kai ta can a daure a haɗa kafafunta a samo kafafunta a daure da kai da hannu a haɗa a daure a batta ce ku je kawai ku rika kallon ta yanzu wanda kuka yi ma wannan yara suka ce bakin zai sa ta mutu ma kallon nan kawai da za wannan abin da za a mata haka ko ba a mata komai ba daga nan ya isa to kuma auna ko mu mazan ne duka kowa a auna yadda muke nan din nan a ce ma a daure mutum a cire mai kaya a ja daure shi da kai da kawo a wuntsilo shi kawai kowa ya ta kallon shi a haka nan a mingina shi haka kowa ya ta kallo a wuntsilon na daure ai kokuwansa inda girman sa ai masa haka ya kake ganin zai jiran nan ka kaddara kawai mallan sani ba wata azaba haka ko za a daure mutum a ji a aje shi kawai kowa ya zo kalla na'am aikin babba ne malam sani shi shi muke so mu rika sawa a cikin wani dan mu kiyaye Allah to haka za a yi maka ɗan mota su haihuwar maman su kowa ba wanda ke da sutura a cikin haka za a haɗa su kuma maza da mata tunda dai ba su da kunya ba su ji kunyar Allah ba anan marasa kunya ne su ku duba hadisin san na manzon Allah ba wasa inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwwati al-ula idza lam tastahi fasna ma shi'ta yana daga cikin abin da mutane suka tarar daga cikin zantukan annabawan farko maganganun annabawan farko mutane sun tadda su in ba ka jin kunya ka yi abin da ka ga dama za ka ga abin da za ka ga sakamakon haka duk wanda bai jin kunya Allah ya yi abin da ya ga dama amma ranar da zai gane bai da wayo tana zuwa ai ba kyalewa haka ake nufi ba ba na nufin an kyale mutum ba ne in ba ka jin kunya ka yi abin da ka ga dama ana nufin an bari kenan ya ce wace barakallahu fikum an kace ya ce ba ce to tunda ko mutane ba su jin kunyar Allah za su shige wani wuri za su goye wani wuri dan suna da mukami ko suna da matsayi yanzu manyan kasan nan da dama daga cikin su sun dauka zilama kaman ma ba ma wani abu bane da Allah bai so su tunda da sun samu mukami to su abin da suka ga dama mutum zai aikata abin da ya ga dama a da ya ga dama har wai mutanen mu an kai bin ana bada misalin mutanen mu sai a ce ai in dai manyan arewa ne ban ce duka ba ba akwai bayin Allah na ta tabbas ba dina mutanen zama iri da amma dai wannan taban da aka yi mana mummunan tabo ne tunda za a ga mana ce ai mu manyan mu yanzu abu biyu ne daga kudi na sace to wasu sun ma wuce maza sun wuce mata ma sai dai a ce maza a kawo masa yan luwadi to in dai za a zo ana da wata matsala ta damuwa ana ganin ba za su yarda ba to abu biyu za a yi masu ko dai a tura masu makudan kuɗi ko a zaɓo masu wasu waiwai manyan ƴan mata ko akwai wasu manyan ƴan mata to a tura masu manyan ƴan mata su ne za su je su nemo ma ƙasa ko su nemo ma al'ummar da suke wakilta yanci a wurin su ko ba aka nan babu na taɓa ku labarin wani da ya zo gyara a nan ya ce mutum ne ya je ya ba wata mace miliyan goma ta ce wai za ta sai mota da ya ba ta miliyan goma ta ce wata irin mota ke so ta saya ta miliyan goma ya ce ba komi ta sayi cosmetics zai ƙara ba ta wasu a wani satin a yayin da baban shi ya zo wurin shi yana ta faɗa cewa me yasa baban shi ya zo ya ɗauki dubu ɗari biyu da hamsin ya ake ce ya tafi gida ai shi bai ce ya zo ba ya kora shi gida ita ita ce ta ji ana faɗa ana magana ana ma baban magana ta ce wannan baban shi ne ta koma ta ƙara an so mai ɗari biyar wurin baban abinda ta an so ya ta abin da ya ba baban ma da kai ba ya ba baban ɗari biyu da hamsin ita ta je yanzu ta an so mai dubu ɗari biyar kuma an kora shi shi shi bai ce mai rika zuwa ba ba ya ce shi zai rika zuwa na kanta zuwa ita ko an ba ta miliyan goma ta ce wata irin mota ke so ta tsaya to je ta zai kayan kwalliya to auna ka ga irin wannan mutane wannan ya amfani su to kuma da yawa akwai su wani yanzu yana kan Abuja ya gina gida ya aje irin wannan ya dauko kannanta ya dauko yan uwanta ji ya aje su ya sama masa aiki wasu sun gama makaranta a gidan a gidan da ya kama sun yi makaranta wurin sun gama ya sama masa aiki ya cinye mana kwata tsinan nan kwatan mu da ake cewa wannan kwatan kamu sai zai dauka ya ba can su kuma ba sa ba mu nan kuma yi magana tana rage mutane irin wannan ya amfani shi ba ake wakilta ba wanda yake wakilta ku hakuri da ni ko ko ne abuna muna da ko ana gani muna da duk komai muna kuma muna gani ai wannan wannan ne wakili wakilin wa ko kai shi ma bai wakil da ba wanda ya wakilce su kai shi ma mai wannan dakin shi kai shi ma baya wakilta kai shi balle ma ya wakilce mu daki ne bai sa abin da yake ba to aka ba mutane da yawa fa waɗannan shugabannin da muke gani a banza sai lokacin da zaɓe ya yi sai su dawo su zo su dare ne ita bin musula suna lallaba suna shiga a masallaci ana sallah tare da su ana zawa da su a masallaci ba san bola ce gwangwanayen banza ne kawai suke shiga masallaci wasu abin da suke ba in sai a sata masu ku bari ta zo ku gani ko ba ni raye za ku gani a kaske ba ba ka wakiltar mutane ba abin da suka gana ma kawai suke yi al'umma ba da suke gaban su ba addini ba shine gaban su ba al'umman da suka zaɓe su ba su ne gaban su ba abin da suka suke so kawai su samu kuɗi su zina to kuma dama duk al'umman da aka jarrabe su da waɗannan aka gaya maka cewa ga sunan ba ya za a yi masifa ko ta ina ba tana ta fitowa ba sannan muna ta gani mu rasa yadda za mu yi da masifa saboda haka waɗannan haka tun da marasa kunya ne ba su da kunya kai ka ce wai mutum shi idan ya samu wani matsayi to an kai lokacin da za a ce to dama kawai shi kenan dama sun ce siyasar nan tana da rukunai rukuni na ɗaya su ce ƙarya su ce cin amana yaudara sannan mai kuma rashin kunya to sannan kuma muna muna fito duk masu masu wani ayya rukunan da biyar diga digai ta ayya ga saba alkawari ga cin amana ga yaudara ga ga ga, ga rashin kunya to duk ai suna cikin ga sata fara da sata ni to duk ma haka nan ga sata malam sani har da sata ga sata to sai wanda Allah ya zabe su su ne za su wakiltar mutane suna wakiltar addinin su in an taba addinin su damu in an taba abin nan su zo su yi magana amma dai na jiddan jiddan an kaɗan ne kwarai kada ba sa wakiltar mu waɗancan yadda suke wakiltar mutanen su ai ba haka ake yi abin nan ba ku duba matsalolin ƙasar ku kalli fa halin da muke ciki ƙasa ɗaya shugaban ƙasa ɗaya shugabannin ce duka gaba ɗaya in da duk su ne ko ta ina ko ka ce ba musulmi bane ma inda akwai to ai shi yana wakiltar ɗan ƙasa ƙasa ne gaba ɗaya amma wai kawai wani sun taru malam su dai ba yadda za a yi su bari mutane su zauna lafiya su ji daɗi duk inda aka tare sai su je su fasa duk inda aka tare sai su je su zuga mutane a fasa duk inda aka tare su je su zuga a fasa ai ba yadda za a yi mu in ba dabbobi bane ba mu gane cewa wannan abin daga cikin mu matsalar nan take ba in ba ka ba me yasa ba a yi wannan saboda ka cikin mu ne na to yake cewa da buga yau abubuwan da suke faruwa a arewa da waɗannan sabu cikin ba musulmi ba ne da da ta ce addini ne mana haka ne mana haka ne haka ne wannan matsalolin da kake gani wallahi malam daga cikin gida ne take take mutan ciki ne ke fatawa kawai in ma za a yadda a yadda ni ya fahimta ta kenan in ba haka ba da a ce ko ina matsalar take da ko ina ne za a rika yi in an yi anan sai ai ayi nugu in an yi anan sai ai a Lagos in an yi anan sai ai a Adambra sai ai a can garin sai duk garin su ma sai ku ta kwaji kuma da duk in an yi a nan sai a yi a can amma nan da ka bar nan fa ka tafi duk wannan matsalolin nan da ake yi na kidna da wane ne su can ba ruwansu da su duk zaman su lafiya lokaci mu ne nan kullum matsala kullum matsala ko kalle yanzu abin da aka yi nan jibin shin hatin nan bi fa aka yi gida gida aka tattara layuka ne ba aka ce tunda layuka ne mutanen nan suka zo suka zuba kawai mutanen su kowane layi kawai ba ta inda za ku yi ma ku wani motsi kowane layi suka zuba mutanen su kowane layi suka bi layi layi suka zuba mutane kawai sai dai a zo a kwakwasa ma gida a ce kawai buɗe fito kawai ka ce wannan abin ba sai da ake ba kuma ni ban taɓa mafarkin da za a ce wai ni a sa ni in yadda ba a ce a ɗauki yara sama da ɗari uku da arba'in da wani abu a ce sannan kuma waɗanda suka tafi da su a kan mashina duk mashin mutum mashin sama da saba'in sannan kuma akwai wata a ƙasa sannan kuma duka mashin din nan ƙarancin mutum goyo uku uku wai a cikin nan nan wai akwai jiragen sama da ke yawo akwai na akwai kaza akwai duk su kace a rasa inda suka bi a sai an yi kwanaki ana neman su koko ku yanzu ran da wani so da yake mana labari ya ce wallahi cikin binnin warin nan malam idan so idan ba mutanen da suka taho za su ce sai sun wuce kawai dole sojoji ku rubu da su kawai sai su dan za su taho wai yanzu a ce maka a kore shanu dubu mala aminu sannan ai kwana uku wai kanun nan ana tafiya da su a cikin daji wai a ce ga su ga jiragen sama wai ba ga inda aka yi sojojin nan ba yanzu wannan magana hankali ne da sai su dole ko ko shanun kiyashi suke zama su shige ga cikin kasa ita tafiya da su har su kwana uku ba gan su ba shanu dubu ko kurar da suka tada ba sai sa a gano inda suka yi ba ko ba sai shanu bane ciyayi ne shanu duk wannan gabara ne shanu a kora saniya sama da dubu a ce wai an ce wai sai a ce wai an yi an yawo an rasa inda suke kuma har da jirgin sama sun fata gaba ɗaya shanun sun fata masu shanun sun fata masu kora su a kan mashina da ƙaran mashin da komi duk ai wannan yawon a cikin daji ai zubur zubur din nan duk a cikin daji a ce ba a ci ba sai dai mu ma mun zama shanun amma da mu shanun shi ma magani ba ba ta shi ba gaskiya ce ji ba kawai makirci ne ake shirya ko makirci ne yana kasa kuma dodo ne to ko zai ci mai shi ko ba zai ma ko ba dai wallahi sai a ci mai shi wannan wannan makirci sai zo ana nan ko ba jima ko ba dai ko ba mu raye masu yin wannan masifar da suke sabbaba mu mutane bakin ciki da tsoro da firgici wallahi ko ba jima ko ba dai ba dai sai sun yi nan kuma ma kamata ba dai duniya ba ne a kaddara ma nan din ba a yi masa komai ba ai za a mutu mahma ta'ala al-layl fala budda min tulu'il fajr bi yadda dare ya tsawo ba makawa gari zai waye wa mahma qala al-umr fala budda min dukhul al-qabr kuma bi yadda shekaru suka tsawo sa a cikin kabarin kuma a zo irin wannan wurin da muke magana wannan jikin da da ake so ya ji dadi ai yadda aka ga dama to zai koma kuma wata rana a kasa kuma ran an shiga hannu to da kuma muna kira babban murya muna ga duk wanda yake sa al'umma cikin damuwa ya jama al'umma bakin ciki ya ja dalilin da zai sa a rika rasa rayuka babu gairar babu dalili wallahi ji tsoron Allah ya bari kafin ma a ce inna rabbaka labil mirsad ubangijin kai na nan ga madakata a yi duk abin da za a yi a gama amma za a ja dawo in shugaban kasa ke makirci dan kana ce yayi kyau ko yayi abu mai kyau ko yayi abu na kirki ko yayi kaza ai lokacin zai kare in yana raye yana nan ya abin da zai yi lokacin zai kare to lokacin ya kare kuma wanda kuke son ya hau din ya hau shi kuma mun ga yadda za a yi ai abin hannun Allah ne ai Allah shi bai bacci babu bacci wurin Allah Allah yana sane da komi kafin ma abin ya faru to saboda haka wannan shine babban masifa mutanen mu ba wanda suka sani banda wani in dai za a samu kuɗi su kuma din wanda ake sa sai aikin ba duk kuɗin bane su gwamna ke sa su aikin nan dan kuɗi ba ake ba su bai taka rakarya ba su ma su ci mutuncin mutane su wulakanta mutane su amma masu sa sun su ke ba su makamai su ke ba su komai su kuma su wulakanta kowa ma ba ruwan dan uwa da dan uwan shi ba a fito ciki ɗaya malam saboda wannan cikancin da aka koya masu kawai sai su zo su ci mutuncin mutane to an shirin kuɗin da ba su ke nan ba wani ma ba a ba shi kuɗin ba sai a ce sai an ƙara yin wani an samu ko kwabo to to to to suna albazaranci da kuɗi suka kwace to kaji alazani wasu da aka ce an kama da suka kama wani aka ce nawa suka an tsaran aka suka ce miliyan goma aka ce to nawa nawa aka ba ku ɗaya ce an ba shi dubu talatin ɗaya an ba shi dubu hamsin wai bayan ma an ba su kawai daga baya oganin na suka da suka ce kai mun ga maguna almubazzaranci da kuɗi ko kawo suka kwaci kuma amma gobe ba za su ƙara zuwa kamo wani da yake dabbobi sun zama shanu Allah dai ka ba mu musta kawai Allah ka ba mu musta daga irin waɗannan musulmi kuma wannan da ke shirya shi Allah ya san su muna fata Allah tabaraka wa ta'ala idan masu shiriwa ne shirya da su in ba masu shiriwa bane Allah shiga tsakanin mu da su shi ya san yadda zai musu bayan sa ne mu ma bayan sa ne kuma muna kai kuka lalle waɗannan abubuwa suna damun mu to haka wannan shine abin nan to dan haka waɗannan dai su ne in ba haka ba ai da dole ne ma abu zai sai ga goma cikin nan mutum zai tawo daga Abuja ko ya shigo jirgi ko ya shigo duniya wanda zai sauka a tashar jirgin Indo wai su sun da dai su dai su su su kada dai matsala ta same su to bari yanzu su rika biyan jirgi na musamman wannan dan kut abun nan da su sauka su ma an masu wurin sauka su daban tunda da yanzu an fara an shigo jirgin kasan ma akwai matsala to bari su su rika shigo jirgin duniya so su sauka inda yan duniya su kwane ne su sauka nan to to dan din daga nan a a ai ya kamata yanzu a ci gaban da in ka sago jirgin daga Abuja sai an kawo ka falo kuma in ka shiga falon ba sai sun ka gida ba ka riga an gama sauke ka a gidan ai za su je zuwa da daddare su tadda ka cikin gida mu gaskiya in matsala ta zo kawai a nemi maganin ta wai mutum ya ce shi tun da shi wane ne bari ya zo wuri ya zo wuri kana nan za a kura wannan wurin ai da jirgin aka koma suka daina biyowa kasa aka ce wala koma jirgi su rika shigowa jirgi daga Abuja zuwa nan su ba ruwan to jirgin aka zo aka fara bada tsoro to yanzu sai su biya jirgin sama su taho daga can sun sauka a filin duniya su sauka daga nan dauko su a kato mota a kawo gida to wata ran ko dai a tare akan hanyar bayan an taho daga wuri tunda duniyan bai kawo bai kawo a falo ko yana shigo hawan gwazanci shi falo ko ko can a kusa kwaro iya fasin abunsu to kuma ina ne dai so kuda a sati jirgin ko ka fadi ido ka ji labarin nan kai ba sa takowa yanzu a kasa ba sa tahowa a mota ba sa tahowa a jirgin jirgin wannan da yanzu ya zama na talaka an ƙara kuɗin ma dan a rage talaka kada ya zama kuɗin su yawa to su yanzu sai su shigo jirgi malam sali daga abuja sai su shigo jirgin sama a sauke su a wurin su daban to jirgin a yi hanyar da zai rika shigowa falo kuma in an zo an zo falon da daddare ba a daina dare saboda su sai su biyo su har gida Allah dama sun bari tuntuni tun ma kafin corona wannan masifan ta sa wasu tuntuni dama da yawan zuwa sallah su saboda kada zo masallaci a kama ba sa sallah sai a gida cikin gida to cikin gidan mutum yana nan cikin gida ake sadda shi ai al'umuru kawai bi idillah in kana so ka zauna lafiya to bi Allah shine kawai amma duk wayan da za a yi ai wayo ana rufe wata matsalan wata za ta budo kai wata ma dama jona suke mai kai bi ce matsalan tun a lokacin saboda ka ji ne to dai wannan su ne aka dai so aka ce to su ga wannan an faɗi wannan قلت ما هؤلاء قال لي انطلق فانطلقنا su waɗannan zuwa ne ne ya ce kawai mu tafi muka ƙara tafiya fa ataina ala naharin hasibtu annahu kana yaqulu ahmar mithla dami shi ne ruwaya yake cewa yayi tsammanin wanda ya ruwaito da akwai ruwayoyi da yawa yace wannan rafin yanda ka san jini haka yake malam jini shaja war wa idha fi nahari rajulun sajihun yasbah sai ga wani mutum kuma a cikin wannan ruwan yana ta nutso yana yana yana kurmu yana yana swimming kuke cewa yana kurmuwa yana ta iyo yawa yana ta iyo a ciki yana ta iyo kai kurmu ce muka zai ba kike da kare ba ido to yana iyo muka zai iyo kai kurmuwa yana ta duk a cikin ruwa yana ta kurmuwa a ciki idan da bazai yi ba eh yana ta eh yawa kurmuwa ko yana ta kurmuwa a ciki cikin wannan ruwa ثم يأتي ذلك الذي قد وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة sai ga shi kuma wani mutum a gefe shi kuma yana zaune ya tara duwatsu da yawa shi kuma yana bakin gaban rafi wa idza zalika salihu yasbahu ma yasbahu sai ga wannan mai nutso mai iyo zai yi iyo iya iyon sai ya zagaya ciki yana ta iyo abu abu yana shan ruwa yana tafiya yana ta iyo yana ta iyo kuma ya ci ai zalika alladhi qad jama'a indahu al-hijara fa yafgharu ay lahu fahu fa yalqamuhu hijara yace kawai in yayi iyon nan yayi iyo nan yayi iyo nan sai ya lallabo ya taho wurin wannan da ke bakin gabar rafin nan shi kuma ga ga ya tada duwatsu da yawa ko yana zuwa gaban shi kawai sai ya buka baki shi mai iyon sai ya buɗe baki gaban mai duwatsun nan da yawa haba malam sai ya ɗauki duwatsun nan ya lafta a cikin bakin nan ya wurga masa a cikin baki ya zuba masa fa yan salihu yasba ya tafi ya ci gaba da iyo bayan an cika mai baki da duwatsu a ɗauka a ciccifa masa duwatsu a cikin baki sai kuma ya ci gaba da nutso yana sha yana yana yana addu'a cikin wannan ruwa mai jini ثم يرجو إليه كلما فغر له فاه ألقمه حجرا sai ya zo mai zagaya ya zagaya ya dawo duk lokacin da ya zo gaban shi zai buɗe baki shi kuma zai lunkuma masa dutse a bakin nan sai ya ɗauki dutse lunkuma masa haka zai kai qultu lahum ma hadani nace waɗannan biyun wai su wane ne qala li intaliq fantaliq yace mu tafi qala fantalaqna fataina ala rajulin karihil mar'a mar'a ko karihil mar'atu ka akrahi ma an tara in rajulan mar'atu ko aka ce aka zo daga wani mutum shi kuma mai mummunan gani baya da kyau in ka gan shi munin sa ya kai abun nan din sa muni ya kai ganin sa ba jan gani in ka gan shi munin gani mafi munin abin da zaka gani shine mutumin nan yake ka akara ma an tara'in wato yace kamar yadda mafi munin abin da zaka gani na mutum mai muni wa idza huwa indahu narun yahushuhu wa yas'a hawla yahushuha wa yas'a hawlaha sai ga wuta a gefen shi wannan mutumin shi kuma ga yanan ana hura wutan nan ana bal bal bal bal wuta tana tace shine yahushuha ayyukiduha ana hura wutan nan ga ta nan ko ta ina shi kuma yana ta shiga yana ta sauri cikin wannan wuta wannan wuta fa qultu ai lahuma ma hadani wannan wa hada qala li suka ce mun nace wannan fa suka ce kai dai mu tafi in talib fan talaqna fa ataina ala rawdatin mu'tamna fiha min kulli launin rabi' ana nan muka zo wajen wani dausayi wanda yake cike da shuke-shuke dogayen shuke-shuke masu ban sha'awa masu kyau za su nan koraye mana abun sha'awa da ka gani za su burge ka lam ara rawdatan qattu a'zamu minha wala ahsan tunda nake ban taba ganin wani dausayi wanda yake mai girma ko mai kyau kaman wannan ba inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aba saboda haka ga kyau qala li sai irqa fartaqaitu fiha suka ce hau shiga ni ko na taka na shiga qala fartaqaina fiha muka hau muka ta tafiya fanta haina ila madinatin mabniya bi labanin bi labani zahabin wa labani fidda muna tafiya har muka kai wani katon birni shi wannan birnin an gina shi da bulo kala biyu bulo na farko zinariya bulo na biyu azurfa gaba ɗaya da haka aka gina garin malam sani muna tare ko kaiwa ai kai ba ka sakan ai na gani ai tsallake ko eh to ni mun sa wanda ka tsallakewa eh ku dai dai ku kai tsallake eh eh na katka ina tsallake ni ma na gano daga raudar can ba malam da ake sa na wani guda kai ko kai malam zari da ma ya riga ta kai ya tsiri fiha kullu naw'in min launin rabi'a a cikin wannan lambu akwai kowane irin kala na itatuwa masu ban sha'awa irin rabi a lokacin muna inda za a ce ga sunan livlip sun yi kyau wa ila baina zaharai ar-rawda rajulun tawi a bakin wannan gaban a cikin wannan rawdan nan sai ga wani mutum dogo a tsaye la akadu ala ra'sahu tulan fi sama bani kusan bani iya ganin kai saboda yana da tsawo a sama dogo ne sosai وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط yace sai kuma naga gefen mutumin nan naga yara mafi yawan yaran da na taba gani ban taba ganin yara mafi yawa kan kaman wannan yaran ba suna kewaye da wannan datti da dogo wanda ba na iya ganin kai saboda tsawo mu tafi qultu ma hada na tambaya na ce wannan fa wane ne ma haula su wadannan su wane ne qala li in taliq انطلق متفق فانطلقنا مكسجة ودتفيا فانتهينا إلى روضة عظيمة منذ تنكنا إلا مكتره مكزوزوا جواني جوسي ببا لم أرى روضة قط أعظم منها ولا آسن من تبغن واني جوسي بوانديك ببا وانديك جو كما وانا قال لي شيخك شما إرقى إرقى فارتقيت فكسي هو سين هو قال فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية ومكا كيغا ونغري وانا أكا جنا بلبن لا بلبن ذهب ولبن فضة وفنون ولبن لب لب لبن نن tubali tubali shine laban ana ga an gina shi da wani tubali tubalin nan na wannan na azurfa wannan na zinariya fa ataina babal madina fastaftahna muka zo kofar garin muka nemi a buɗe ففتح لنا فدخلناها أكبوت من مكشف جري فتلقانا رجل شطر من خلقهم كأحسن من خلقهم كو أي رجال يهين باتا فتلقانا رجال sai wasu mazaje suka da mu da muka shiga wannan wurin shatarun min khalqihim ka asari ma anta ra'i yace bangaren jikin su na halitta su kamar mafi kyawun abin da kake gani suna da kyau a wani bangaren wa shatarun minhum ka asbahi ma anta ra'i wani bangaren su kuma kamar mafi munin abin da ka gani jikin su ya kasu kashi biyu kenan kashi daya mafi kyau kashi daya mafi kyau rashin kyau qala lahu sai aka ce masu su waɗannan masu abokan tafiyar ta sai suka ce ma waɗannan mutanen izhabu faqa'u ay fi fi zalika an-nahar ku tafi ku fada cikin wancan rafin da ai can suka nuna maka wani rafi kuka ce suka ce ku je ku shiga ciki wa idha huwa naharun mu'taridun yajri sai gashi wani rafi ne wanda yake ratsawa ta cikin ginin madinan nan yana gudana ka annama ahu al-mahdu min al-bayad yace kai ka ce wato ruwansa nono ne saboda kyau ya yi ka khalis in an ce alma allaban khalis shine mahad kai ka ce wannan ruwan wannan ruwan tsantsan farin nono ne wanda babu gaure jiki saboda hali kulluwan ai kana aw hanidan wannan duka ko mai zaki ko mara zaki dan dai ba matsala a ciki shine fari ta fa zahabu fa waqa'u fi suka je suka fada cikin wannan ruwa da aka kamar yadda aka umarce su sun marajahu ilaina sai ga sun dawo bayan sun fada ruwan nan sai muka ga sun dawo qad dhahaba zalika suhu anhum wannan bangaren jikin nasu mara kyan nan ya fita daga jikin su yanzu sun koma irin wancan mai kyan sun koma ba masu kyawu masu ban sha'awa fa saru fi asani sura suka koma mafi kyawun halitta yanzu sun fi kowane abu kyau wannan duk annabi ya ga wannan sallallahu alaihi wasallam kai yanzu wannan a ce muna nan annabi ke bada wannan labarin ka tashi ka tafi baka je da aka yi ba har a ce ma malam ana wannan a ce ma yau ka bari ka ji menene wannan abu ba dole ka hankalin ka ya tashi ka ji mauce ka zauna ka ji yau koya za a yi ko rashin lafiya ya kaba ka so ko ka ji ma wani ka ce in na dawo za ka ga mai yadda aka yi tunda ni ga ki zan mutu yanzu saboda rashin lafiya haka aka yi qala qala li sai suka ce man tawa suka ce man kaga yanzu wannan wani inda ka gani qala li hadhihi jannatu adn suka ce wannan ita ce aljanna ta kololuwa nan ta koma inda in an shiga shi kenan suka nuna wa manzon Allah tashi sallallahu alaihi wa sallam suka ce wa hadha ai wa ha wa ko wa hadha ka manziluka yace wancan kuma da ka gani wato wancan da suka nuna ma suka ce ka ga ma wurin zaman kata fasama basari su'udan yace sai na daga idanu na sama na daga na kalla daga wani irin gini wani irin wurin da Allah kadai sai ya ya girma fa idza qasrun mithlu rababa al bayda sai na ganshi naga wani gini ne dingime ne kai ka ce girgije ne shine rababa kai ka ce girgije ne wannan saboda girman shi ga ya rufe sama gaba ɗaya malam zani arrababa girgije katon girgije ce da Allah ya ce da ya daga kai aka ce ga aljannar ka can da ya daga kai ya ganta ga ta nan sama malam wani irin jingime mai kai ka ce girgije ne bari ta aka ce wannan ta kace sallallahu alaihi wa sallam qala li za ha ha ko ha za ka ya hadaka manziluka yace wannan shine wurin zaman ka kai kanna kai kurin kenan qultu lahum barakallahu fikuma nace Allah ya maku albarka zarani fa adkhulhu ku banne in shiga fa adkhulahu ku banne in shiga gano annabi sallallahu alaihi wasallam mallan da aka nuna mai yake gidan nan yake irin wannan dingime ne gida kaman kaman girgije ya rufe sama gaba daya gashi nan bari ta Allah Allah ka samu na daga cikin aljanna Allah ka hada mu da manzon Allah ba dan mun isa ba dan halimu ba amma Allah mun tuba Allah mun tuba ka fasiya tuba ka dai shi za ka ba mu wannan wannan wannan babba fa adkhulahu yace ku sai in samu in shiga qala amal ana fala kace amal ana fala a yanzu dai kam a a wa anta dakhiluhu amma fa za ka shiga wannan an ce mu gawa yanzu dai kam a a amma fa za ka shiga ciki ka ga masu ciki kana nan za ka shiga ciki sallallahu alaihi wa sallam qultu lahumu fa inni ra'aytu منذ al-layla ajaban fama alladhi ra'aytu yace to ni wannan tafiya da kuka yi gaba ɗaya wannan daren abubuwan mamaki nake ta gani na riga na ruɗe ni ba da wannan mamaki menene waɗannan abin da na gani ne ku bani labari na so in ji wai waɗannan abubuwa da na gano ɗaya bayan ɗaya abin nan ne alali amma inna sanukhbiruka yanzu lokacin da zamu baka labari yayi aka yi sai mu labari zamu baka labari yanzu waɗannan mutane duk da ka gani tun daga na ɗaya har zuwa na ƙarshe ne ka ji su menene zamu baka labari yace na farko amma rajulul awwal alladhi ataita alayhi yuslabu ra'suhu bil hajar kaga mutumin nan na farko wanda muka gani ka ganshi ana kwankwasa kanshi din nan da dutse ana babbasawa in dutse ya mirgina a goma a biya dauko a ƙara kwankwasa masa kai fa innahu rajulu ay ya'khudhu bil qur'ani fa yarfudahu wa yanamu 'ala salati al maktuba wannan jigajigan laifin sa guda ne shine mutumin da zai rike Qur'ani ya haddace ya barwe watsi da shi daga baya har ya koma ya zube bai da komi saboda bai da maiman jawurin sa sai kenan sannan kuma yana bacci ga sallar farilla a kira sallah yana ji ya ci gaba da bacci ya ce shi in ya kwanta ba a tada shi sai ya tashi to wannan yanzu ku auna yanzu mai karatun wanda ya karanta ya ma yi karatun ya bari ya zube da wannan shi kuma wannan yana sallan amma yakan yi bacci akan sallan farillan wato daga baya yi waɗanda duk ba ku ba sallan zani wannan hanci yana iya yana karanta qur'ani ne ya zauna kaga zai zauna bai koya ai ya nemi yadda ake karanta ya iya ya koya amma laifin shi sakakin da yake yi har wanda ya koya ya zo wanda ya haddace sannan kuma yana sallah amma sallah yake yi sallan farilla sai ya baccin sa yana baccin sa ba zai yi ba sai ya tashi yayi to ya wanda kwata kwata ji ba ruwan shi da su wannan shine na daya wa amma ar-rajul alladhi ataita wa alayhi sharshar wannan aisha duk sudqahu ila qafa wanda ka gani ana keta masa mukamin nan daga har zuwa geya da karan hancinsa zuwa geya da idanunsa zuwa geya wa ainihi إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق يوكي نمو رجيبي كتل yanzu aula mu da wannan zamani aka ce wanda kaga ana keta gefen nan ta nan ya zo ke a keta hanci ya zo ke a keta ido ya zo ke shine mutumin da zai tashi da sassafe daga gidansa ya je yayi ƙarya ya mulmula wata ƙarya ya mulmula ya saki kafin ka ce kwabo wannan ƙaryar ta gama duniya ba yau wani kenan yanzu da can lokacin sahabbai sun san facebook sun san twitter in ba san sauran ba sun san wace ce ga sunan instagram ko da wa kuma eh so sun ma ga whatsapp ga ware ne ga wane ne eh youtube to duka yau din nan youtube duk mutum ya tashi malam ya mulmula ƙaryar da ba a ji ba ba a gani ba ya sake ta ya saka cikin bututun nan kafin ka ce kwabo ta kai bangon duniya yanzu da lokacin sahabbai sun san akwai yadda mutum zai rana ɗaya ya faɗi magana malam abokan a ce kafin yamma awa ashirin da hudu ta kai bangon duniya ya za a yi sahabbai su gane wannan sai dai imani da manzo Allah kamar mun zuwa muna gani ba yanzu yanzu mutum zai zo ba jin tsoron Allah ba tunanin kaza ya ɗauka ko dai ya ɗauki shugaba ko ya ɗauki talakan ko ya shiryo labarin ƙarya ya shirya wani abu ya ce a gari kaza yanzu aka yi kaza ko yanzu aka yi wani abu ko yanzu ya ga kaza ya ɗauko wani abu har ya yi hotunan ƙarya ya haɗa da wannan nan ƙarya ke kafi mola ƙarya ne ya ɗauko wani da wani ya haɗa ya cire kan wani ya ɗauki kan wani ya ɗora wa kan wani ya ɗauko kan wani ya ɗora a kan wani ya ce gashi nan a wuri kaza sun yi kaza a sama namiji kan mace ko a sama mace kan namiji a ɗauko wanda baka ta duk ƙarya sun mulmulan ƙarya na to da murya na gani rannan zai da wani ya turo min Allah ya sa ina ta kalla abin kwance ban bude ba sai kuma ya turo daga baya ki da Allah labarin nan na gano kai da ne da ba kai kaji shi ni ban ma ji ba kada ba ban aiki dan na hada su ne gaba da su kawai da ture su na kai shi an turo na ga ba an ce ga bayanin kaza kaza ban bude ba ina kallon shi a kwance can sai kuma ya ƙara turo wani ya ce da Allah ya hakuri ya sa ya yi confirming labarin nan ƙarya ne to da haka da ma mutum ya kai ignore na ce dukkan kuma duka ignore inda ka mulmulo wannan an jima ma gobe ka mulmulo wannan eh to ka to to to amma to a ina ko ba kai ta kai mai yanzu nan yanzu nan nake ga mana da ce yanzu misali ko gwamna ka zo abinda baka ji ba kawai ka ji mutane sun ce gwamna yayi kaza gwamna yayi kaza ka je ka dauka ka ƙara tura mu har wanda ya ga ma ya ce da Allah ka tura duk ya contact din ka ka tura yanzu mu kaddara a ce gwamnan nan nan cikin ɗaki sanda ake jaya sai bayan da gama jaya ya fito ya tambaya ce isa wuyi yanzu abin nan da kace aka ce na yi ayi na da yi me za ka ce to ka kaddara fa nan duniya ne akwai yadda za a yi da haya gaga ko shi ya kyale ka ko kai kuta haya gaga kawai wasu masu ta karya da su sai yi wa sai yi to lahira ran da ya fito can yace hakkin sa yake nema wannan ƙaryar da aka mulmula kai kuma ka dauka ka yada ma duk wanda kake da shi fa a kwanta ni dai yau in ba fatiha na gani ba ko hadisin da bana shakka ko maganar magabata da suke ba da shawara ba sai ka kai sallah man da ya rika sallah a jam'i wannan ma gaskiya ce wanda ko ya san ta ba sai tura wa mutum a matsayin tunatarwa shi yake ganin shi ne zaka kwanta da hankali amma in dai labari ne labari wani ya turo ma wani labari game da wani ko game da wani shugaba ko ko ma wane ne wai ya ce maka ka dauki labarin nan ka yada duka kwantar ɗinka kai kuma ka dauka ka yadda ka yada to ka daura wuyanka ko ka kwanto shi ko kuma ka kai ka halaka tunda wane ne wanda kai kana da shaidan kana da tabbacin wanda ya turo ma labarin nan baya ƙarya bayan mu mutane yanzu da suka mai da ƙaryar nan kamar shan ruwa yadda mutum bai jin komi in zai sha ruwa haka ya dauke ƙarya ba komi wacce sannan kuma mutum ya dauke ka bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa sai da yayi magana yace alaikum bisidqi ina maku umurni da gaskiya fa inna sidqa yahdi ila albirri domin gaskiya tana shiryar da mutane zuwa ga da'a wa innal birra yahdi ila aljanna kuma da'a tana kai mutum zuwa har aljanna ka duba har aljanna yace wala yazalu ar-rajul yasduq wa yataharra sidqa bawa ba zai gushe ba yana gaskiya yana kirdadan gaskiya yana yi hatta yuqtaba inda Allah siddiqa har sai a rubuta shi a cikin wurin Allah ce wannan ba mai gaskiya ne yace wa iyyakum wal kadhib ine muku kashedi da ku kiyayi ƙarya fa innal kadhiba yahdi ila al fujur domin ƙarya tana shiryarwa zuwa ga fasikanci laifi wal manya manya laifuka wa innal fujura yahdi ila an su kuma wannan fadi fasikin fajircin nan wuta suke kai mutum wuta kai tsaye ce wala yazalu ar-rajulu yakribu wa yataharra al-kadhib bawa ba zai gushe da yana ƙarya yana kirda don ƙarya hatta yi ta bayin da Allah ya kaddaba ta rubuta shi wurin Allah shi makaryaci ne ya zama makaryacin nan magana ta gaba daga ƙarya sai yaudara sai cin amana sai kaza sai duk koma mu ne alamomin munafiki ga sunan salat wani wurin arba idza haddatha kadhaba idan ya bada labari ya ƙarya wa idza wa'ada akhlafa in ya alqawli ya saba wa idza tumina qada in an amince ba sai yaudara wa idza qasama fajara idan an yi faɗa da shi fajirci duk wannan alamomin ƙarya ita ce babban jagora mun maimaita nan mirarar tikrarar ku duk wanda ya musulunta ya zo ya ce shi yana da aibi guda uku bai iya barin su duka sai dai a cire mai ɗaya ciki aka ce ya lissafo aibi ƙarya zina shayya manya-manyan laifuka aka kalla aka ce to ba ka iya barin su duka ya ce shi sai dai a mai wani shi ba zai iya barin su duka ba amma dai ana iya cire mai guda ɗaya cikin ukun a ce bai sai aka zare mai ƙarya aka ce dai na ƙarya dai na ƙarya da ya tafi ya daina ƙaryan nan in ya zo zai zo ne to za ka tambayi a yanzu da ya tsaya ya tsaya bai yi ba kuma ya yi ka yi wanda ya daida in can giya in ya zo ya ta aka gan shi ya bugu aka ce giya ka ja kuma ya ce kari ke karya shi ba ya yi wa annabi alƙawarin ba zai ƙara karya ba tunda ko ba zai ƙara karya ba in ya waɗannan ayyukan ya zai yi daga nan ya daina su duka ƙarya mabuɗin masifa ce to balle da kai za ka yi ta haka ma wadda ta shafe ka kai kadai amma yau ka mulmula ƙarya ka ce an yi ko ko ka ce ba a yi ba bayan an yi ka mulmula ta ka tura cikin bututu ga asarar kuɗi ga asarar imani ga asarar dukiya ko ma kowa ma ga tashi gashi kuma mutum a tsare shi ranar kiyama to wannan abin da ka yaɗa ya je ya taɓa ko ina to kun ji da yadda ake mai azaba mai ƙarya don haka masu facebook masu wane ne internet masu kaza masu kaza wallahi mu kiyaye wannan abu in ko ba ka ba mutum zai zo aikin shi gaba ɗaya sun ƙare ranar lahira tunda wanda duk kai ma wannan ƙaryan mutuncin shi ya zube ka zuba masa da mutunci zubar da mutunci ya fi kuɗi saboda ana ɗaukar kuɗi a tsawo a samu mutunci to mutum ya je lahira da wannan bala'i ya za a yi kuma ba kayan biya ranar sai dai a ɗebi kayan mutum a biya mai kayan aiki baka taba zina ba baka taba shan giya ba baka taba yin kaza ba baka taba yin kaza ba a je a ganka cikin mazina da ana yi ma azaba shin menene dalili ya aka kai da baka yi zina ba ka ya ce wayo ai ya ci mutuncin masu zina ne ya yi ta musu ƙarya ya yi ƙarya yanzu aka kwace ladashi aka yi masu biyan baki aka biya mai baki aka lafta mai kayan shine ke cin azaba da kayan su yanzu ni na san yau ko a duniyar nan mutum baka taba zina ba yau wani ya tuhume kai sai ka taba yin zina ya zaka ji kai da shi ya zaka ji da rayuwar ka ta kasance mace misali bata taba yin zina ba wani ya zo ya ce mata ta yi zina ya za ta ji wannan masifan bala'in da aka yi mata to balle yau a je da gaske a ce mutum bai zina ba bai taba yi ba amma ya taba mutuncin wasu mutane bai san hawa bai san sauka ba kawai ya je an kwashe mai lada an ba su shi kuma an sa shi cikin yan zina an yi masa azaba ta biyu wa'ammar rajul wa'ammar rijal wan nisaa al-urat amma kaga mata da maza da matan nan da ka gani alladhina fi mithli bina'i tanuri wanda suna cikin kamar irin tanda fa humu zunatu waz zawani sune mazinata maza da mata mata da maza mazinata ne wanda suka ci jin kunya Allah a nan gidan na duniya ba su ji kunya Allah ba suka cire tsare su suka rika zina a inda ba su shaiba su kiyaye bayan qur'ani magana walladina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa ulai fa innahum ghayru malumin suka je su suka tsallaka suka ketare inda shari'a ta ce to yau ko tunda ba su da kunya bari ai musu zai azaba irin ta marasa kunya wa amma ar-rajulu alladhi ataytahu alayhi atayta alayhi yasbah fil nahr wanda ka zo ka ganshi din nan yana nutso a cikin teku a cikin wannan ruwa yana iyo wa yulqamul hijara ana lankwama masa dutse a cikin baki yana hadewa fa innahu akilu riba mai cin riba ne to da ka jama'a diyan da wani zai mace riba ta wuri ya sauƙaƙa mana ita to ya zama mana in ta zama mun ci to dole ba yadda za mu ta zama garura amma haka kawai a ce ma babu a kaza babu a kaza ka ɗauka babu kai ta hambaɗar ta kana ci ka ci wa kanka biya shine takatsantsan amma rajul alkarih almir'at amma mutumin nan da ka gani mai mummunan gani bakin gani alladhi inda an-nar yahushuha wanda yazo wajen wuta ana hura wutan nan wa yas'a haulaha yana ta tafiya gefe yana ciki fa innahu a menene shi so maliku khazun jahannam wannan da ka gani yana yawo maliku ne mai tsaron wuta wannan mai tsaron wuta ne da kaga yana tara wutan nan yana huro ta ana ƙara kunnawa yana ta zagayawa ciki shi ba ruwan shi da ita yana shiga ciki malam sani ka san mun yi magana ta maliku bai da zabin wuta ko to ciki yana ta yawon shi kawai yasa yana bi ta gefe ana hurawa sat bal bal bal yana ciki ba abin da ya dame da ita sai ƙara kunnuwa take tana ci tana cin kanta saboda masifa to maliku ne mai tsaron wutan ne yana zagayawa ya gani yaya komai na tafiya daidai وأما الرجل القوي الذي تفوق mutumin nan da ka gani cikin wannan lambun dausayin nan fa innahu ibrahim alayhi salam annabi ibrahim wannan dogon da ka gani yara sun kewaye shi wa amrul jan alladhina hawlahu yaran da ke gefen sanan fa kullu mauludun ne mata alal fitra shine duk wani yaro da aka haifa kan sunna kan mabiyan annabi ne wannan ne da kayan musulmai yan yara fa qala ba'd al muslimin ya rasulullah wa aulad al mushrikin sai wasu suka tambaya to manzon Allah ƴaƴan mushrikai fa su ya za a yi da su fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aulad al mushrikin su da yaran kanana sai sa wasu malamai suka tafi akan yara kanana ba su da laifi ko ƴaƴan musulmai ne su ko ba ƴaƴan musulmai bane suka ce indai sun mutu suna yara sun huta dan haka kenan ma babbar kyauta ce yanzu misali yaron ba yahudi ko yaron kirista Allah ya taimake bai girma bai mutu indai ba zai mutu da ba kare mutu yana da karami ko eh shi ne rikicin kuma ai eh amma yau wuri ji ne amma dai ba da dama dama ba dai da dama dama duk da hadisul qada wal qadar wal qadar da aka yi magana kan wurin da amma dai wallahi ya fi masa kwanci ya fi masa dama dama akan mutum ya taso ya zo ya tashi malam ba musulmi ba ne ya girma ba musulmi ba ya mutu ba musulmi ba ba asarar da ta wuce wannan an yi babban asara to saboda haka wannan shine wa amma alqawm alladhina kanu ay shatran minhum hasanan wa shatran minhum qabihan wadannan mutanen da ka gani wanda gefen su mai kyau gefen su sai kuma ba kyau fa innahum qawmun khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an tajawaz Allah anhu wannan mutane da aka gani jikin su ya kasu kashi bi bangare guda mai dan karan kyau bangare dai mai dan karan muni shi kuma aka ce an sa sun shiga ruwa sun yi wanka yanzu sun koma duka masu kyau to mutane ne waɗanda suna da aiki na kwarai suna da aiki wanda ba na kwarai ba sai Allah ya yafe masa yanzu inda ba dan an yafe masa ba da sun shiga uku shi yasa kullum mu ta roƙon Allah Allah ya gafarta mana ina maimaita mana maganar nan jama'a saboda muna da sakaki malam dan kalan sakaki a ce in mun zo kwanciya mu tsaya mu ce astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi so uku malam wata rana ba mai wata rana baya samuwa kaga kau ba an ce ne in mun yi haka za a gafarta mana zunubanmu ko ya kai kun fatse ku ko ya kai yawan ganyen itace aka ce ko ya kai yawan kwanakin duniya a wani wurin wani wurin aka ce ko ya kai yawan ɗan adam din duniya tun daga farko aka ce kwanakin duniya mutum ko ya yi zunubi ya kai yawan kwanakin duniya wannan istighfarin ya isa ya sa kan kare mazunuma ai wannan wannan abin nan istighfarin ya kamata mu sake a bututu ta yadda in mun zo kwanciya zai tuna mana ya ce baka yi istighfarin nan ba ido a tuna malam zani ina bututun ka azaba ina bututunka a sama a ciki eh a ga har mutum bai kya bai kasan na kama da ga wanda za ka ba da a ba yi ba mun ba ka ai ji za ka ba ga gudu shi za ka ba ite mu inde wai kala ta yi kama da azama karfe goma na yi ta ce malam sani sai ka dace malam sani ka ki sifari eh eh za ka fito ta ko yawwa ashe kaga duk yana da mai rai wanda za ta yi kaki ashe ashe a samu a samu mallan sani a samu a samu a ciki a sa sunan shi a ce mallan sani ka shi kai istighfari ka ce kaza kullum a lokaci nayi a kada ka ko ka fara bacci zaka ji ana kiran ka mallan sani ka shi kai istighfari ni ma za a yi man yau saboda saboda rauni a to insha Allah mallan sani wannan abun ka zo ka mance ka tashi gobe da zaka dawo da jiya yau din ne ta uku ta uku ma an kai san ka kai wacce abin da ya sa abin yake da muhimmanci in ka bari yau din ta wuce to ka san iya abin da ka rasa ka sani ko yau ne da kai za a aike ka kakka ce wai daga kaman yau ba kai ba ka ce ba ko ne Allah kai mu gobe ka ji damuwa ba a an riga an yi babban manfanna an riga an yi babban manfanna wannan yana da gata ahammiya kuma ga shi ba wahala ba malam muna da sakaki ne wajen addu'a muna da sakaki wajen istighfari dan nan muka karanta kalmomi biyar aka ce babu wanda zai yi addu'a ya hada da kalmomin nan guda biyar qattu da dai illa tajaba Allahu lahu fa Allah ya ansa masa a ce ka ce la ilaha illallah wallahu الضرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو ما يريده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قدير لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم لو shike na kajima da sauki to ni ne da fata ni ma mun sha ba amma ga ta a ai da ku gyara mu da ku abin da ba kaya ta ba sala ne ai ni mu daidai din kawai ni ma in to in na dai na kwama ta ba eh ai ku yanzu ku ne masu maki ne ana wadi ku in na ban daidai ba ban daidai ba gyara abin da ba kaya ta ba la ilaha illallah wallahu akbar ko sai لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سي لا إله إلا الله سي ولا حول ولا قوة إلا بالله سوني إنك فإن كاسنا ينزع جارة تنسونا وصورة وكلم أتا باسو قلت وماتا شيء ينزون نتائي دي ديكو to su haka take duk ko mutum ya ji dari kike ko ba littafin mana amma dai muna son tunda muna isan mu ɗan uwan mu sako daga wata duniya yau din nan bayan an dawo juma'a wani daga saudiya ya kira irin adda da yawan ina yana kan ina ta zuwa kaga mu lokacin da muke ta waya ko daga saudiya yake yana ji yana ji abin da muke wani yana ji sai mana murnar samun wuri sai mana abin nan malam daga saudiya mutum ne mana murna wani na nan kwanci shi har yanzu bai ma san an yi ba to mun gode ma Allah sai mana murnar samun wuri bayan aka yi mana murnar da Allah ya sa duk da abubuwa da suke canza an ba mu dan mu tura musu da bututu suke nan to kaga wannan a ce Allah yana sa su kai kuma su ma ɗin sun ji su ya haɗa ma mutane ina jin wani jiya da ya turo kawai lambobin da yake so a sa su a gurin sun kai nawa malamin ka ji ko ka ji malamin ina zaune na gani ya turo lambobi ya ce dan girman Allah abin da yake so da Allah duk lambobin nan wanda suka ji su hasu ya ce soke a safa buru din nan rika samun karatu cikin nan to kaga irin wannan nan muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi abubuwan nan kuma wannan da wannan kamar yadda nake ta abokan aiki ne ko abokan aiki ne duka abin da muke fata Allah ya samu tsira ta dalilin wannan abin da sarkin sunayensa Allah ya taimake mu to shine muke so su ji in ka tashi addu'a yi tawassuli da wannan ibn qayyim yayi magana yace daga cikin abubuwan addu'a da zaka yi farko irin wannan jinjinawa kalmomin da muka bari kai salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma kai itirafi da kai zuri in ka riga kai itirafi cewa ya Allah nayi abinda nake so tuba to tuba ta zo sai ka itirafi da kai zuri ka jinjina ma Allah ka yi salatin manzon Allah ka yi tirafi ka yi ba daidai ba sannan kuma yanzu ka cusa naka abin da kake nema ka ƙara jinjina ma Allah da wannan ka ƙara da salatin annabi ka zama kullewa addu'a shikenan biiznillahi ta'ala ta tafi waɗannan kalmomin yana da kyau mutum kullum yana da damuwa cikin dare cikin abin nan ko daga kwance kake ko ka kafa tashi kayo addu'o'in kayo ko baka samu duka baka samu ne abu mun tafi mun tafi mu gama saboda na na ja da yawa ina ne wa fi riwaya a wata riwaya aka ce ra'aytu al-laylata rajulayn naga wasu mutane guda biyu atayani fa akhadha bi yadi suka zo suka kama hannuna fa akhrajani ila al-ard al-muqaddasa suka tafi da ni zuwa ga wata kasa barkakakka ثم ذكره سنة أمة ولا حديث ذكر وقال فانطلقنا الى سقب مثل التنور muka zo muka bi wata hanya wani rami kai ka ce tanda ne a ala hudayk saman sama tsatse wa asfalahu wasa can kasa kuma mai fadi yatawaqqadu tahtahu naran ana ta kunno wuta ta karkashi kamar yadda ka sa alai matanda fa idza qaraba irtafa'u hatta kada an yakhruju hatta in suka zo aka dago wutan nan wuta ta zo ta kusa da su sai a dago sai su dago kamar za su fito daga wurin fa ila qamat khamada khamadat ay raja'u fiha idan wutan ta yi kasa sai su koma idan shi wutan nan ta matso sai su kiyu kamar za su kullo su yi waje idan ta koma sai sai talafa wa fiha rijalun wa nisa'u a ciki akwai maza da mata tsirara fa qultu man hada su waɗannan zuwa ne ne qala in talik suka ce mu je kai dai kun talabna hatta ataina ala naharin min damin an muka zo zuwa ga wani rafi wanda jini ne ciki gaba daya sai rijalun ay rajulun qa'imun a ciki akwai wani mutum yana tsaye a ciki ala wasatin nahari rajulun bayna yadayhi zara kuma a gefen a tsakiyar rafin ga wani mutum shi kuma tsaye da duwatsu فاقبل الرجل الذي في النهر sai wannan dake cikin rafin ya rika tahowa fa idza arada an yakhruja rama ar-rajul bi hajar rama ay ar-rajul bi hajar fi fi sai wannan mutum ya dauki dutse wurga mai cikin baki faraddahu haythu kana sai mai dashi inda yake da ta koma ciki ta ihu waja'ala kullama ja'a li yakhruja sai kai da koyaushe in yazo zai fito rama fihi ay fihi abi hajar sai ya wurga wannan dutsen cikin bakin shi fa yarji'u kama kana sai ya koma inda yake Allah ka tsare shi wa fiha a ciki a ciki wancan ruwayan da yace fa sa'ida bi fi shajara suka tafi da ni zuwa ga wata itaciya wa adkhalani daran fi asan wa afdal suka shigar da ni wani gida wanda yake shi gidan nan mafi kyawu ne mafi daraja fiha rijalun shuyukun wa shababun wa nisa'un wa suryan a cikin wannan gida mazaje akwai mazaje akwai tsofaffi akwai matasa akwai mata akwai yan yara kanana wannan duk sifofin yanda ya ga waɗancan wurare wa fiha a dai cikin wancan ruwa allazi ra'aytuhu yashaqqu shadaquhu wanda ake keta mai bakin nan fakadzabun ne yuhaddithu bil kalima shi mutum ne wanda yake makaryaci ne duk labarin da zai bayar makaryaci ne ta ƙarya ƙarya babban matsala ce mu fa jama'a wurin mu musulmai wato mal anhu sai a dauki wannan ƙaryar nan da yayi tunda makaryaci ne hatta tablugal afaf har sai ta kai bangon duniya ko ina fa yusna bihi ma ra'aytu ilay ila yawm al-qiyamah shi yasa ake mata abin da ka ganin nan har zuwa ranar tashin kiyama saboda haka jama'a muke ai ƙarya mu kiyaye ƙarya ya jama'a mu nisanci ƙarya ƙarya mummunan matsala ce wallazi ra'aytuhu yushdaqu ra'suhu wanda kuka kan ganshi ana kwankwatse mai kai din nan ana dandake kai shi in an zo a sa dutse a dandake farajulun allamahu alquran shine mutumin da Allah ya sanar da shi alqur'ani ya iya karantawa har ya haddace fa na ma'anhu bil layli da daddare maimakon ya tashi ta karantawa sai ta share bacci ba karatu hayyamanci walam ya'mal bihi bin nahar da rana kuma bai aiki da qur'anin nan ba yufa'alu bihi ila yawmil qiyama haka za a dinga mai har zuwa ranar gashan kiyama Allah ka tsare mu to ina ganin nan zamu tsaya ko sai azabul kafir bil hayyati fi qabrihi wannan dai kun ga bangaren jiki ake ma azaba ga laifuka da yawa ba a gama ba gobe ka ai makafiri ma da macizai ma banda waɗannan macizai Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare kuma mu kalli abin da hadisin nan yake ku kalli dai irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna nan fa zaune yake fa yake ba ka habban labarin nan saboda gayatu muhimmancin tarbiyya ta yadda za a tarbiyyantar da rayukan nan kada su bari a dai lahira mutum ya sha azaba irin waɗannan nau'uka na azaba Allah ka tsare na'am na'am eh babu wai wai eh eh to eh eh eh eh Eh, sannan bayan haka nan kuma ai kaga in ta dau zafi kuma ba tana tafiya tana ta aiki ba ai talla idan ta riga ta dau zafi sai ai ta zuba wainan ba ba ruwanka da sai ka ta ƙara wutar to wannan shine yasa aka ƙara dan a nuna wutar su mai ci ce wanda za ta dinga azabtar wance ba wai sai ta abun nan ba ba za ta yi ku bane ko in sai haka nan sun huta daga yanzu kafin ta ƙara kunnuwa in tallan ta riga ta ɗauki zafi za a yi ta duma masu a cikin wurin ba lokacin da za a tsaya Allah ka tsare ni na wa alaikum salam na tun da ai ban gane mai ba eh ita hoce eh tandar hoce eh eh eh eh kamar mu eh to kaga sai ta koma kamar gidan biredi to kaji ko eh eh to jari ne to ai ko kaga ta gani mala Allah dai tsare mu daga shiga wuta amma fa ga abubuwan da aka gaya mana nan wani mutum daga gaske yake yi to zai iya kan kokarin sa duk abin nan wannan hikimar da ta sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake zama da sahabban sa ya gaya masa waɗannan abubuwan dan irin abin nan da muke faɗi a Hausa in kunne ya ji gangan ya tsira kuma yanzu gangan jikin ne aka ce za a yi ma'azaba to in ko kunne ya ji abinda aka ce a bari nan mutum ya riga yake a yi kaga shi kenan an huta Allah ya taimake mu Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana kuma kurakuran mu سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحمة الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وفجر قلوبنا ونقض ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن تراب عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين